أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو مناران اللهدي شابكويكو أنشقو تكندرين شاتكوس ga wata na hudu hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1438 wanda ya daidai da sha biyar ko watan Baturi sha biyar ga watan ɗaya miladiya haihuwar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2017 to kamar yadda muka sani wannan lokaci tsakanin magriba da isha a nan masallacin imam malik wanda yake wadata a nan ya mai muna gabatar da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma idan mun samu ikon haka don haka muna fatan allah subhanahu wa ta'ala shi kasance shine jagoran mu a cikin wannan karatu kuma allah ya zamanto shine jagoran mu a cikin dukkan ayyukan mu gaba daya in ba mu manta ba mun karanta ayoyin da suke bayani kan wasiya da rabon gado muka ce kuma kofa ce muka bude ba a ma shiga ba ko an shiga yanzu kuma za a shiga cikin bayani to amma ga dukkan alamu ban sani ba na ga bayanan da za mu gabatar waƙilan cikin wannan takaitaccen lokaci ba za su isa ba in ba mu ƙarasa ba za mu yi haƙuri kuma mu sake maimaita waɗannan ayoyin saboda rabon gado bakin cikin suratun nisa ina babu wata qadiyya mai kama da shi wanda za a samu lokacin da za a ci gaba da bayani kuma abu ne mai muhimmanci sosai saboda ba kowa yake iya tsinkowar ƴaƴan shi ba sai zaman to mutane suna banna ya kamata mu bada ababe da abubuwa masu muhimmanci don ƴan uwa su zaman to suna da basira akan cikin wannan al'amari Allah ya taimake mu da haka zamu koma a cikin aya ta 11 wato yusikumullahu fi auladikum da ta sha biyu bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
ولكم نصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوسين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضاد وصية من الله والله عليم حليم
na'am a gaishe ka alarama don haka satin da ya gabata mun ce waɗannan ayoyin guda biyu da aya wadda a ƙarshen surat annisa su suka tattaro dukkan mas'aloli waɗanda a alƙur'ani kai tsaye muke iya fayyace dukkan usul asali na rabon gado sannan kuma akwai hadisi guda wanda malamai suka ce yana daga cikin umda gimshikai na rabon gado hadisi ne na ibnu abbas radiyallahu an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alhiqul fara'id bi ahliha kurisikar da ku bayar da alfara'id rabon gado abinda an ka wajabta bi ahliha da ma'abutanta wani Allah ya ce a bashi kaza a bashi ba tare da an kalli wani kasancewa shi mace ko namiji ba ko karami ko babba ko yayi aiki ko bai yi aiki ba fama baqiya idan akwai abin da yayi saura to fali aula rajulin zakari sai a dibi namiji mafi kusanci ga mamaci sai a bashi abin da yayi saura in shi ne kuma bayan ya karɓi nashi shi ne mafi cancanta kuma sai shiga mai gaba daya ina fata an fahimce ni da fatan kuna fahimta to don haka waɗannan su ne abinda suka tarsaso hukumce hukumci to amma a yau nuktan mu ta farko wadda za mu tattauna a kanta akwai waɗanda ba su yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to akwai wasu ka'idodi cikin rabon gado waɗanda ana iya fahimta su ta hanyar alƙur'ani ba tare da sai mun shiga cikin hadisai ba to kenan sai mu fara da su su da ba su yarda da hadisan ba ina fata an fahimce ni na farko mutumin da ya kashe wani in ya kashe shi bai da gado ko ba haka ba mutumin da ya kashe mahaifin shi bai da gado to wannan ka'ida suna iya cewa to mu duk cikin alqur'ani ba mu ga inda Allah subhanahu wataala ce in mutum ya kashe wanda yake gado ba kada a bashi gado ko ba ko ba haka ba sai mu ce a'a ana iya fahimtar wannan cikin nassi na alqur'ani ko ba haka ba dalili kuma abin da yasa aka ce su gaje ku saboda suna iya su jawo muku wani amfani ko ba haka ba ha Allah ce aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ko ba haka ba to shi ko wanda ya kashe mamaci ne bai jawo mai nafu ba mafi isar cutarwa dan adam ya kashe mutum ko ba haka ba to kaga ashe bai cancanci ya kasance ba cikin wadanda kamata su gaje shi an gane wannan kenan nan muna magana ne a alqur'anance kamar yadda suke cewa na biyu sai misali kafiri bai gadon musulmi musulmi bai gadon kafiri ko ba haka ba to ina muka samu wannan za mu iya gane wannan Allah ya yanke alaka tsakanin ɗan annabi Nuhu da mahaifin shi saboda ba musulmi ba ne mi Allah ya ce wa nada Nuhu rabbahu فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك Allah ya kore shi daga kasancewa shi cikin iyalinsa kenan wannan in an zo za a ba su kuma iyalin gidansa za a ba za a ba gado don haka shi bai daga ciki wannan nafsi ne a alqur'anance ina fatan kuna fahimta ta abu na biyu na uku sai misali bawa a cikin tsari da malamai suka rubuta bawa bai da gado amma ina cewa to ina aka samu mu ba mu ga inda anka ce bawa ka a bashi gado mutum da aihuwa sai an kai kamar kowa yadda aka haifi kowa haka aka haife shi shi ba ya kamata a bashi gado shi sai mu ce a'a shi bawa ko da musulunci zuwa iske ana yin bauta har yace a yantar da bayu ko ba haka ba fa tahriru raqabatin mu'mina kaga in babu ta alqur'ani ba zai tabbatar da ita ba mun fahimci wannan da kyau to shi ko bawa bai mallaki kanshi ba an gane ni balle hashi mallaki wani abu shi yasa shi bawa kullum mallaka ta yana ake yi to kenan dukiya ko an bashi ba tashi bace ta wanda ya mallake shi ne to shi yasa da Allah ya istikhdamin milkiya yace a basu yusikumullahu fi auladikum lizzakari allamu tufidul mulkiya yana da izinin ya mallaka shi ko bawa an mallake shi don haka qur'ani bai yarda a bashi dukiya ba wannan alkur'ani muke magana da kyau saboda kun san wannan lokaci ne mai wahala daga cikin matsalolin da malamai suka tattauna akan su shine wato akwai abin da ake cewa al'aun shine a iske dukiya an ce abawa ne kaza an ce abawa ne kaza an ce abawa ne kaza amma sai zaman to dukiyar ba za ta ishe su ba an gane ni yanzu misali kamar qadiyyar da malamai suke kawowa mu samu an ce aba mace gado ko ba haka ba an ce aba uwa gado an ce a ba kaka gado to yanzu sai an ka iske da miji da uwa da kaka da yar uwa sun haɗu kaga kaka shina da sulusi sannan ita uwa tana da sulusi yar uwa tana da nisfi shi kuma miji yana da nisfi to in miji ya ɗauki rabi yar uwa ta ɗauki rabi da kaka da kuma miji ba su da kaka da wane ne gudan eh da dan uwa ba za su samu kobi ba a'a muka ce miji muka ce kaka da uwa da kaka su ba za su samu komai ba ina fatan kun fahimce ni to anan yanzu ya zamu yi shin ko mu hana mu wasu ko mu ba wasu sai malamai suka ce a'a yanzu dukkan su tara su za a yi kowa sai a bashi daidai abin da ya cancanta yanzu inda dukiyar kamar misali ta kasu kashi shidda tana iya rabuwa kowa a bashi guda guda sai aka zo aka ce a to yanzu dukiyar ba za ta rabu ba in an ce za a basu to sai a kasa ta daidai gwargwadon su da kana da ɗai bisa bakwai to sai a ƙara sai a baka ɗai bisa goma wannan shi ne adalci ko ba haka ba to tun da Allah ya ce abawa ne abawa ne sun haɗu bai dace mu hana mu wannan ba mu ba wannan duka gaba ɗaya sai mu haɗa mu yi musu adalci domin Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum kuma haka ne za a yi tunda duke ba za ta ishe su ba wannan shi ne auli daga cikin hukumce hukumce sai raddi raddi shine a maida ba wani cikin masu gado misali mutum ne mata ce ta mutu ba ta da mai gadon su sai mijinta to mijinta nafsim yace a bashi ya ce idan mace ta mutu ba ta da ba ta da mai gado rabi za a bashi ko walakum nisfu ma taraka azwajukum to yanzu kuma akwai abin da ya saura to shi ku gawa za a kai shi kaga nan sai malamai suka ce ayi raddi menene dalilin da yasa za a yi raddi saboda ya cancira daga cikin masu gado kuma duk wanda za a ba dukiyar yanzu mijinta shine mafi cancanta ya karbi dukiyar ciyarsa sai a maida mishi wannan dukiya lillahi wa ina fata ana fahimta ta kenan sai ya zama to mijinta shine mafi cancantar a maida mishi dukiya domin yana da alaka da ita to sai kuma mas'ala ta gaba a alqur'anance yan uwa ulul arham an ce idan mutun ya mutu bai da magada na dangin mahaifin shi to waɗancan dangin mahaifiya ta yi waɗanda ba su da gado shin suna da gado ko ba su da aya alqur'ani ta zancen wannan wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah to sannan kuma sai mas'ala wadda take tana kusa ga ta karshe shine cewa kafira in ta ta aure musulmi musulmi an halatta mai ya aure kirista ko ba haka ba ko ya aure wadda take akan addinin yahudanci Allah subhanahu wataala cikin suratul maida yake cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahun muhsinina ghayra musafihin wannan aya ta nuna cewa yana yiwa ya halatta akwai shuruɗa musulmi ya aure ahlul kitab shine wato mace da take akan addinin kristanci ko mace da take akan addinin yahudanci to amma kuma ba ta da gado to menene dalilin da yasa zamu hada mata gado an ce walakum nisfu ma taraka azwajukum ko ba haka ba matan ku suna da ita ko alhali kafira ce an ce kafiri bai da gado sai mu ce dalili shine duk inda alqur'ani yace azzauja ko azzauju addinin su suna akan addini guda koko ba su da matsala ta haihuwa suna da tunani iri ɗaya ana zaman lafiya amma duk inda ka ji an ce azzauja imra'a to ba addini guda ake ba akwai matsala ko ya zamanto akwai matsala ta addini ko zamanto ba addini guda ba kaga matar fir'auna Allah bai kire ta zaujatu fir'auna ba ina fata an fahimce ni matar annabi lutu da matar annabi nuhu Allah bai kire su zaujatuhu ba daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut Allah bai ce zauja zauja ba kenan sai wannan ya nuna mana cewa akwai sirri tsakanin kalima ta imra'a da zauja kenan da Allah ce azwajukum to nan bai ce nisa'akum ba domin nisa'akum ya iya haɗo kowa da kowa amma azauju huwa almushakil wanda kuke akan tafarki guda kaga da wannan zamu kafa hujjar cewa kafira ba za ta yi gado ba sai qadiyya ta kusan ta karshe a alqur'anin ta muke magana ho anan shine abin da ya shafi khunsa mushkil wanda kilan wani bai san shi ba shine mutumin da aka same shi yana da al'aura guda biyu halitta ce ta Allah an gane ni zaka iske mutum yana da al'aura ta mace yana da al'aura ta namiji to wannan kaka na an ce auladukum namiji ko mace an san gado shi ko ba haka ba to shi ko wanga kaka za a yi sai malamai suka ce mu shiga maslak na farko in har an samu abin da zai tantance shi zamu zo mu gane ya ake a tantance shi amma in ba a tantance shi ba an kasa tantance mace ne ko namiji to sai a dauki in mun bashi rabon namiji mun yi zalunci domin akwai al'aura ta mace tare da shi in mun bashi rabon mace mun yi zalunci domin akwai al'aura ta namiji tare da shi sai malamai suka ce to a sashi tsaka tsakiya rabin gado a ɗaubo rabin na namiji a bashi saboda al'aura ta namiji da a tare da shi a ɗauko rabin na mace a bashi saboda rabin al'aura ta mace da a tare da shi shi kenan kuma wannan shine adalcin da Allah ya ce mu yi ko ba haka Allah ya ce ba i'dilu huwa aqrabu littaqwa to kun ga waɗannan matsaloli ne a gurguje ya ku ƴan uwa waɗanda nake ganin alkur'ani ya kawo su ko da bai kawo su ƙarara ba in aka bi dalla dalla cikin nasoshi za a iya gane bayanin su ba tare da wani ɗan alkur'ani ba ya zo ya ce mana dan mi ake ba wani dan mi ake ba wani dan mi ake ba wani kamar mas'ala ta ƴan uwa wani lokaci ƴan uwa za a ba ta gado ta zamanto cikin asaba sai suka ce to ai mu ba mu ganin da yace a ba ta ba in ya zamanto waɗansu sun yi gado kamar yanzu misali lokacin da zamanto dukiya ta yi saura babu mai gado sai ƴar uwa to nan sai mu gabatar da ƴan uwa dalili kuma saboda alqur'ani ya ce abin mafi kusanci ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd sai muka samu cewa ƴar uwa ita ce mafi kusa gare shi ita kamata mu ba domin ita ma tana gadon dan uwanta ko ba haka ba kenan dalilin da ya samu ka ba ulul arham saboda sun fi kasancewa mafi kusanci an ka ce ana basu to balle ƴan uwa da ke sun hada shi shaqiqiya ko kuma li'abbi kenan ita wajibi ne in ya zamanto masu gado sun kwashe gado su in akwai ta ita za ta kwashe abin da ya saura ina fatan kuna fahimta ta Allah subhanahu wataala ya gane da mu to ƴan uwa wannan shine abin da ya shafi a alqur'anance saboda muna cikin zamanin da kai baka san hujjar da zaka ba su ba illa istinbati ne malamai suka yi yanzu sai mu dawo mu da muka yarda da hadisai bayanai masu muhimmanci kan rabon gado abu na farko hadisi ya tabbata wato akwai hadisi wanda yake an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai da hadisi wanda ake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aba huraira ya kai aba huraira sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul fara'id ku nemi ilimin rabon gado shine ake cewa fara'id wa allimuha ku sanar da mutane wannan ilimin fa innahu nisful ilmi shi rabon gado rabin ilmi ne an gane ni wa huwa yunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a manta wannan ilimin wa huwa awwalu shay'in yunza min ummati shine ilimi na farko wanda za a fara jayewa a cikin al'ummata mutane su yi ta bankaura jahilai su yi ta rabon gado saboda ana samun harka to wannan hadisi ibn majah ya ruwaito shi imam al-baihaqi ya ruwaito shi imam al-hakim ya ruwaito shi imam ad-daruqutni ya ruwaito shi sai dai lil asafi shadid hadisi ne da'ifun jiddan jiddan jiddan kaga sai ka ji wani da kafa hujja da wannan hadisi ai an ce shine ilimi na karshe wanda za a dauke ba Muhyiddin Abdul Hamid ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Misra ya yi tahqiqin wani littafi da ake ce ma Ar-Rahabiyya an gane ni littafi ne na rabon gado da ya zo kan wannan hadisi sai ce nisful ilm da a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi an rabi ilmi ya ce wannan mushkil malamai ya ka musu matsala wasu sun ce to me ake nufi da nisful ilmi suka ce saboda yana da matsala wasu suka ce a'a saboda shi za a fara daukewa wasu suka ce kaza da ka gane hadisin da'ifi ne da baka muwafiqin cewa mutashabihi shikenan sai kai jifa da shi an gane ni za ku ji wannan bakin malamai ana yawan faɗa shi don ka wannan hadisin bai inganta ba an fahimci wannan hadisi na biyu hadisin Anas bin Malik radiyallahu an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam afradu ummati zaid ibn thabit manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda yafi kowa sanin iya rabon gado a cikin al'ummata shine Zaidu dan Sabit dai ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ingantacce ne kaga wannan yake nuna mana cewa ashe sahabbai yana yiwa ka zaman to kana da wata falala wani ya fika wata falala kaga tana yiwa an tsere mai a wani ilmi wajen hadisi Abu Huraira yana gaban shi wajen tafsirin alkur'ani ibnu abbas yana gaban shi amma a wajen rabon gado shi yana gaba kenan yana yiwa malami ya yi fice a wani fanni a wani fanni a wani fanni amma a wani fanni bai yi fice ba ba abin mamaki bane wannan zai sa kuma ka je ka nemi ilimi akan wanda yake gaba gare ka an fahimci wannan da kyau kenan wannan kuma zai taimaka muna wani lokaci cikin wato mas'aloli na rabon gado in aka yi sabani to yana da kyau in an ka ce ga inda zaidu yayi wannan ra'ayin nashi mu kara dube shi da kyau domin akwai wahayin da ya taba nuna cewa ya kware a cikin wannan wuri sai in mun ga dai hujjojin nashi ba su da karfi mu bar su amma dai magana sai tana da abin tana da karfi tana da nauyi a sakeri wajen rabon gado mun fahimci wannan yan uwa hadisi na gaba hadisi na umama wato umama al-bahili radiyallahu an yaqul shi wannan sahabin yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزون الله تيرا دا امينتي الله سو تبتا ا gare shi yana cewa fi khutbatihi am hajjatil wada a cikin khutbar da yayi haji na karshe dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haji guda yayi ina fata ana fahimci ne ku ji an ce haji na ban kwana ku sa tsammani akwai wani haji wanda ya sanne ya haji na ban kwana haji guda ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ni sai yace inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqan Allah ya ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa na rabon gado, fala wasiyyata liwaris, duk mutumin da yake gado ba a yi mai wasiyya. Kenan bai yiwuwa ka zo ka ce ɗanawa ne in na mutu a bashi gida ba za a bayar ba. Dalili kuma yana da gado, kenan kana son ka fifita shi irin yadda waɗansu suke yi sai ce ya ba wani gida kaza ya ba wani gida kaza yana da gida goma sai ya dubi wani daga cikinsu ya ba shi gida biyar ya ce to saura a raba musu kuma a zo kuma a raba gida biyar kuma shi wancan gida da rabo wannan ba za a yi shi ba malamin da duk ke rabon gado ya kamata ya san wannan duk wanda yake yana gado in an yi mai wasiki ba a bashi sai dai in su magadan suka ce a'a mun yafi mun bar mai to wannan babu lafi don haƙƙin su ne amma in ba haka ba bai halatta ba kuma mutum ne duk ya aikata wannan zai gamu da Allah subhanahu wataala wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi Imam Tirmidhi ya rawaito shi Imam Ibn Majah ya rawaito shi Imam Al-Baihaqi ya rawaito shi kuma hadisi ne wanda ba da'ifi ba ya kamata ai aiki da shi ina fata kun fahimce ni to waɗanga ƴan uwa su ne hadisai a gurguje waɗanda suke da alaƙa da mas'aloli na usul na rabon gado yanzu za mu zo yau abinda za mu tattauna akan shi shine cewa tsari na rabon gado akwai hanyoyi guda biyu hanya ta farko ita ce ta malamai na farko sai suka bi wata hanya wato uslubul ikhtisar hanya wadda ake takaitar da rabon gado don mutane su gane shi to wannan hanya sai suka ɗauki hanya ta haruffa kun ga a ba ta sa ja ha kha ko to da su malaman zauri suke rabon gado shi yasa in suna yi baka gane komai ko ba haka nan bane kuma su mafi yawanci zaka ga suna rubutawa ga kasa sai a rubuta wannan harafi to wannan hanya ta rabon gado a yanzu mafi yawancin mutane ba su santa ba domin in an kama alif mi shi ka nuhi baka sani ba ba mi yake nuhi baka sani ba ja mi yake nuhi baka sani ba ko ba haka nan bane to amma sai malaman zaure ko kuma mu ce magabatan mu malamai sai suka dauki hanya ta harufa kenan yau da ita zamu fara ku kwantar su hankalinku da kyau in muna bayani na farko sai mu zo ga sabubban gado abin da ke sawa mutum ya yi gado yana da kyau musun sababi ko ba haka ba to sai malamai sun kace kace nun in an ce nun da nunun da wawun da nunun ko ba haka ba to waɗannan haruffa guda uku sun taro wato sabubban gado nunun ta farko tana nuhin annikahu an gane ni nunun ta biyu tana nuhin alwala'u nunun ta uku tana nuhin annasabu annikah aure shine daga cikin sabubban da za a cewa wane ya gade wani ta gade mijinta ko kuma mijinta ya gade ta ina fata ku fice ni alwala'u shine kuma ya zamanto wal'anci shine ya zamanto na ɗantar da bawa wal'anci shine ya zamanto ka ɗantar da bawa idan ka ‘yantar da bawa to bawan nan naka zai gade ka a lokacin da akwai bauta irin waccan ta musulunci ko yanzu kuma tana yawa ta samu ina fata kun fahimce ni to mutumin da bawan wato bawan shi ya mutu bai da magadi to shi bayan ya ‘yantar da shi to shi zai gado shi wala'ul ke da sai mu san dalili zai samu ka gado da shi annasab shine ya kasance wato akwai dangantaka dangantaka wane dan wane ne wane kanin wane ne wane wan wane ne to waɗannan su ne sabubban da suke sawa ai gado an gane ni wannan malamai sun yi ittifaki a kansu shi wato alwala amma za Allah sarsa yake cewa innamal wala'u liman a'taq a cikin hadisi na Bukhari da Muslim da ke Aisha na wajen Aisha kun gane wannan to sababin da ke sawa ai gado ko auratayya ko ko wato dangantaka ta jini ko kuma ya zama to akwai dangantaka ta yan tasuwa wanga kaga nunun sai ka rike ta da kyau an gane ni amma shekul islam ibn taimiyya shi ya kawo waɗansu abubuwa ce yana ganin suna iya zama tuwa cikin sabubba idan ba a samu waɗannan ba kenan misali daga cikinsu shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a Madina akha bainal muhajirin wal ansar ya kulla wato ƴan uwantaka tsakanin muhajirin da ansar hadisi ne na ibnu abbas sannan kuma yana cikin sahih abu dauda sheikh nasiruddin al-albani ya inganta da wannan hadisi kenan sun kasance sahabbai suna gado ta hanyar wannan ƴan uwantaka daga baya sai aka maida ta ga ƴan uwantaka ta musulunci da ta jini tunda kafiri bai gado musulmi kenan waɗancan abin da yasa suke gado saboda ƴan uwa ne na jini sannan kuma ƴan uwa ne na musulunci to idan aka samu mutum ya mutu babu ƴan uwa na jini wadanda su gado yace to kenan wanda an ka kulla alaka tsakankanin shi ƴan uwantaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kulla alaka da shi shi ya cancanci a ce ya gaje shi ina fata kun fahimce ni to wannan kuma sai mu ce yanzu zamanin manzo Allah sallallahu alaihi ya wuce yana da wahala a same shi abu na biyu sai mutumin da ya musulunta akan hannun wani mutum ne ya zo kirista ko wani kafiri ya ce wani ina son in musulunta sai kan musuluntar da shi sai ya mutu bai da magaji sai suka ce to shi ma wannan wanda ya kamata ya gaje shi shine mutumin da ya musulunta a hannun shi wato ma'ana domin akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cikin Abu Dawuda Tamimud Dari ya rawaito shi ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Tamimud Dari ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene sunna menene musulunci yayi tanadi ga mutumin da ya mutu alhali ya musulunta a hannun wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa aulan nasi bi mahyahu wa mamatihi shi wannan mutumin shi ya fi cancanta da shi yana raye ko ya mutu kaga wannan kina an samu wani kusanci wanda zai bambanta shi da sauran musulmi sai a ce shi zai gade shi in bai da magaji an gane wannan abu na uku kuma sai mutumin da aka yi tsuwa ko aka tsinta mutum ne yanzu kamar irin kun ga zamanin gada muke ciki sai a iske yaro bakin masallaci ko bakin wani gida ko abin da ya kama da haka to shi wannan mutumin shi kowa zai gane shi tunda ba a san mai gado ne ba to akwai hadisi shi ma ina cikin wato Abu Dawuda an gane ni ɗaya daga cikin sahabbai wanda ake kira Wasila ibn al-Asqa shi ya ruwaito wannan hadisi yake cewa mace tana da izinin ta yi gadon abubuwa guda uku atiqaha wanda ta yantas laqitaha wanda ta tsinta an gane sannan kuma da ɗanta wanda ba na zina ba to don haka ko ko ɗanta wanda ta yi li'ani a cikinsa domin ɗa wanda an kai li'ani za mu zo a kan shi yana gadon mahaifiya ta yi amma bai gadon mahaifin shi domin dangantakar ɗa zuwa ga uwa babu shakka cikinta ko ba haka ba tun da daga cikin cikin ta hito amma ta hanyar uba ne ake yin shakka to wannan hadisi malamai sun fa'afa shi amma ko da da'ifi ne malamai suka ce to amma in muka kalli akwai alaka da a ce akai dukiya bai mali waɗanda sun fi kusanci ga wannan bawan Allah domin ana kallon wani kusanci ne wanda a akwai tsakanin su da shi to sai kuma qadiyya ta ƙarshe wannan shi ma hadisi ne na Ibn Abbas yana cikin Abu Dawud shine cewa idan mai gida ya mutu bai da mai gado ne amma yana da bawa shin ana ba bawan shi wannan dukiya ko ba za a yi akwai hadisi na Ibn Abbas wanda ya nuna cewa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mai gida ya mutu bai da mai gado shi an gane ni to sai aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za'i da dukiya sai sai ya baba wannan shi to wannan maula maula sai ku hankali in an ce maula ana nufin wanda ya yanta in an ce maula ana nufin wanda an ka yanta suwa to mafi yawancin wanda malamai suke bayani an ce maula wanda ya yanta shi ba a yi shakka wajen gado shi ba amma wanda misali shi an yantar da shi mai gidan shi ya mutu nan ne aka yi sabani to amma mujmal in muka kalla waɗannan dukkansu suna da haƙƙin a ce an gabatar da su wajen gado da a kai dukiya baitul mali domin in an kai ta baitul mali ta musulmi ce gaba ɗaya waɗannan mutanen kuma sun sha wahalar wannan bawan Allah kuma suna tare da shi yana yiwa kuma tare da su aka tara wannan dukiya kenan ya kamata a gabatar da su wannan a gurguje abin da ya shafi waɗannan to mun ƙare da nunin ko to sai mu shiga abu na biyu abu na biyu sai kuma abubuwan da suke hana ɗan adam ya yi gado bayan mun samu nunu mun samu sababi ko to me yake hana ai gado sai malamai suka hada wata jumla suka ce ka ce ish laka rizqu in an ce rizq yana da ma'ana ko ba haka ba ish laka kuma bai da ma'ana to amma dai malamai sun hada kalimomin don saboda a samu kalimomin dai harufa ake bukata ish laka wato ainun shinun lamun kafun ra'un zayun qaf ain mi take nuhi sai suka ce tana nuhin adamul istihlal shine mutum bai koka ba istihlal nan da hababba ne rashin kokawa jariri ya fado bai koka ba bai da gado ina fata an fahimce ni menene dalili dalili guda biyu muna iya komawa cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Hurairah radiyallahu anhu ya ruwaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idastahalla al-maulud wurris idan yaro ya koka waɗansu malamai suka ce an ce kokawa in dai ya faɗo da rayuwa an ka ganshi yana motsawa yana motsawa ko da bai koka ba don wani sa bai koka ba sai ya mutu bayan ya koka ko ya motsa wurris za a bashi gado abu dawud ya rawaito wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce wajen malaman hadisi an gane wannan wani na yace kai mallan ni ban yarda ba tunda mu bamu gani ba cikin qur'ani ko ba haka ba sai mu ce a'a Allah ya ce in za a gado sai akwai rayuwa don Allah ya ce inimru'un halaka idan mutun ya mutu ko ba haka ba to kaga ashe sai shi wancan ya mutu shi ko walahu ukhtun yana da ƴan uwa ƴan uwan nan tana min tana raye matacce bai gadon matacce mun fahimci wannan kenan sai mu gane a alqur'anance ana nufin sai in akwai rai domin waɗanda duk Allah ya ba gado waɗancan su riga su mutuwa ko ba haka nan bane to shi ko wannan ana jiran ya zo bai zo ba da rai shi kenan matacce ne don haka bai da gado to kaji ainun abin da take nufi sai mu sai zuwa ga harafi na biyu ish muna da shinun shinun mine da take nuhi ashakku fi sabiqil maut ayi shakka wanda ya riga wani mutuwa wanda shi ma malamai sun yi mai babi na al-gharqa wal hadma mutanen da suka nutse cikin teku ko mutanen da katanga ta fado musu almuhimmu mutanen da dai ana nufin sun mutu cikin wani accident guda mota ta fadi da su jirgin sama ya fadi da su da abin da ya kama da haka to su ko waɗannan ya za a yi ba musan wanda ya mutu ba to dan babu mai gadon wani ina fata ku ce ni domin in ka ce wani zamu ba ko ba haka ba sai mu ce to me dalili wani na ya rige mutuwa wa ya rige mutuwa ba mu sani ba don haka babu gado kenan ashakku fi sabiqil maut allam tunda mun ce ishla allamu al-li'an dan da an kai li'ani uba ya kore maka ne da mutum ne mata sai ta yi zina ya kama ta ya ce ta yi zina ta ce ba ta yi zina ba aka je gidan alkali aka yi rantsuwa wanda suratul nuru ta yi bayanin shi zai je shi rantsuwa guda hudu ta biyar ya ciki ita ma ta yi rantsuwa guda hudu ta zo ta ciki walladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah innahu lamina as-sadiqin ya rantse da Allah cewa so hudu ya ganta suna zina wal khamisatu anna la'natallahi alayhi in kana minal kadibin rantsuwa ta biyar yace Allah ya la'ance shi in yayi mata ƙarya to ita ko yanzu nan ko ta bari a yi mata haddi ko ta kare kanta wa yadra'u anha al'azab abinda zai tunkuɗe mata azaba ma'ana haddin da za a yi mata an tashhada arba'a shahadatin billah innahu laminal kadibin tarantsi da Allah so hudu ƙarya yake wal khamisata anna la'nata Allah alaiha in kana minal kadibin rantsuwa ta biyar tarantsi cewa la'ana Allah ta tabbata a kanta in kana minas sadiqin in ya kasance cikin masu gaskiya daga nan sai a raba aure an gane ni to nan abin da ke sawa ai li'ani ko dai ya zaman to ya ce ya ganta ta yi zina shi kadai ne ba su kai su hudu ba balle ai mata haddi to kuma matar shi ke kenan bai dace a ci mutuncin sa ba kuma mutum bai son ya tona ma mata ta asiri kenan tunda haka ne sai a kore da daga gare shi dan yana gadon mahaifiyar shi amma bai gadon mahaifin shi saboda mi fitowar shi daga cikin cikin ta abu ne wanda yake sananne ba a shakka tai baban da ake shakkar da ruwan shi an ka halicci wannan yaro ko kuma da ruwan shi ba an gane wannan to kenan ko kuma mace ta kawo ɗa mijinta bai ganta tana tsada ba ya ce ɗan nan ba nashi bane to nan ma li'ani za a yi in an yi li'ani to ɗan ba zai rishki mahaifin shi ba mun fahimci wannan kaga wannan ayoyin qur'ani na sun kai bayani ba sai mun sha wahala ba wajen tabbatar da wannan to alkaf tunda mun ce ishla ka alkaf tana nuhin kafirci alkufu musulmi bai gadon kafiri kai kafiri bai gadon musulmi mun kawo aya tsakanin dan annabi nuhu da kuma wato mahaifin shi sannan kuma mun kawo qadiyya ta imra'atu nuhin wa imra'atu lut ko ba haka ba to dan haka babu gado kuma hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim usama ibn zaid daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare yarda a gare shi yake cewa la yarithul muslimul kafir manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inji shi usama ibn zaid la yarithul muslimul kafir musulmi bai gadon kafiri walal kafirul muslim kafiri kuma bai gadon musulmi kenan don haka idan mutum yana da baban shi yana kirista to ya haƙuri ko duk kuɗin duniya gaba ɗaya ke da shi ba za a ba shi gado ko ba haka ba sannan kuma shi ma wancan bai gado shi haka aka ce musulmi bai gadon kafiri kafiri bai gadon musulmi shi kenan dalili kuma an raba kenan in ɗanka ne baka gadon shi shi bai gadon ka magana ta rike ta ƙare to wannan kuma hadisi ne ingantacce muttafaqun alaihi ne ma fi a'la darajatis sihha hadisin da imamul bukhari da imamu muslim suka rawaito shi babu ta shakka akan shi ko ba haka ba to arra tana nuhin arriku tunda mun ce ishlaka rizqu arra tana nuhin arriku bauta bawa bai gado don saboda shi kan shi an mallake shi kenan in an ba shi dukiya ba ta shi bace ta mai gida ne shi yasa ka hana shi gado ko ba haka ba kuma mun kawo dalili lizzakari allamu tufidul milkiya da namiji yana da shi ko wanta in an ba shi bai da ta zanta mai gida ne kaga ko ba ba shi dukiya mun fahimci wannan zai ibnu zina tana nuhin ɗan zina ɗan zina bai gado bai gadon mahaifin shi bai gado wato bai gadon mahaifin shi amma yana gadon mahaifiya sai domin mahaifiya sai daga gare sa yake kina an san dangantaka shi da ita babu wani shakka tsakankanin su ina fata an fahimce ni akwai hadisi na ɗaya daga cikin abin da yake cewa an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi shi jaddikin wato jaddikin amr qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya ce man ahara amatan wanda duk yayi zina shine ahara daga karuwanci yayi zina da amatan boya ko baiwa aw hurratan ko ko ya ko diya wanda ba baiwa ba fa waladuhu waladu zinan wannan dana shi dan zina ne la yarifu yaron bai gado wala yurafu shi ko ba za a gade shi ba kenan mahaifin shi bai gado ne shi ko bai gado shi muna ganin ko wanga lokaci ana bin wannan ka'ida sai kaga mutum yana da tsiya na waje an san su kuma sai ka iske malamai sun zo an ba su gado wannan wasu ba su san hukuncin ba saboda sun ga mai hali ne a zo a yi a ba su nasu rabu waɗansu kuma sun sani sun take saboda akwai haraka ko ba haka nan bane to duk wanda ya ɗauki dukiyar magada ya bada ta ga wani ya san mutumin nan bai gado ranar tashin alkiyama wallahi tallahi billahi al'azim sai ya biya wannan dukiya don haƙƙin mutane ne ya ɗauka ya basu dukiya ce ta marayi ka tausaya musu ka san wannan bai daga cikin masu gado don me za ka bashi wannan dukiya da wani dalili saboda kana da kwaɗayin a ce ka iya koko kana son shi cikin dukiyar da za a bashi a ce kai kai mai tsaye da an ka bashi dukiyar mutane dan zida bai gado bai gado hadisi ne kuma ingantacce ne wannan hadisin duk da waɗansu malamai sun so su wato ba'afa wannan hadisi bai yi don ya zo ta hanyoyi da dama ba hanya guda ba wannan hadisin ya zo balle a ce a za'afa shi to don haka in kun da ya jiya jiki ya tsira ishlaka rizku to waɗannan ishlaka rizku waɗansu malamai suka ce to su ne sabubban da suke hana mutum gado an gane ni waɗansu malamai suka ce a'a ba a kiran su mawani wannan yana da kyau mu gane shi waɗansu malamai suka ce a'a su sauran sharuɗa ne saura su ne ke hanawa abinda a sharadi in baka cika sharadi ba dama baka gado amma shi wanga abu ne yake hana maka gado to sai mu gane wanne ne yake hana gado na farko wanda ya kashe wanda yake gado to wannan shi wannan kashin ya hana mai gado na biyu bawa bawan shi ya hana mai rashin wato bauta ita ta hana mai rashin gado ko ba haka ba kafiri kafircin ya hana mishi gado to amma yanzu kamar yaro wanda yake an ce jinjiri ko jariri wanda bai yi kuka ba dama shi wannan ya kasa cika sharadi ne ina fata an fahimce ni li'ani shi ma ya kasa cika sharadi ne ina fata an fahimce ni da sauran waɗance ne abubuwan da sauran suka yi saura to waɗannan malamai sun yi sabani a kankanin su amma duk dai inda an ka je an ka dawo shi dai bai gado ko to ko mu ce sharuɗa ne ko mu ce su suka hada shi gado dai mafi yawanci duka tahiya guda ce illa akwai tafsil da malamai suka yi suka ce to wajen kafircin nan sai mutum guda za a iya fitarwa shine munafiki mutumin da ya bayyana musulunci ya ɓoye kafirci to shi wannan kafiri ne ana gado ne ko ba a gado ne malamai suka ce zance mafi inganci ana gado shi yana gado don bi don saboda munafikai hukuncin su a duniya hukuncin musulmai an gane ni amma hukuncin su a lahira can ne suke kafirai shi yasa anan suna sallah tare da musulmi kuma suna aure ƴaƴan musulmi kuma na auren ɗauna auren ƴaƴansu ko ba haka ba kenan Allah subhanahu wataala ya bar su sai ranar tashin alkiyama sai ya zamanto a zahirin abin da suka bayyana musulmi ne tunda bamu san abin da a cikin zuciyarsu ba babu wanda ya tantance ɗari bisa ɗari wane munafiki ne sai wa sai Allah subhanahu wataala to da haka shi cikin kafirci yanzu kafiri sai ka fidda munafiki ni qadiyya ce wanda malamai suka kawo sannan kuma sai mu ce zuwa ga abubuwa rukunai waɗanda suke sawar a yi gado akwai in an ce rukuni shine gimshiki babu ginin da zai haɗuwa a duniya in babu gimshiki to akwai gimshiki guda uku sai akwai su ake rabon gado sai malamai suka ce to su ko akwai haruffa guda uku ma wa ta ma wa ta waɗanda haruffa guda uku su ne sun kaɗa rukunan gado ma tana nuhin almuwarras wanda za a gada ko kuma almuwarris wanda ya bar duniya dukiya don a gade shi ya mutu an gane ni wow tana nuhin alwarif wanda zai gado ta attarika dukiya in babu ɗaya daga cikin waɗanda to wanga aiki namu bai yi ko ba haka ba mutum ne ya mutu babu magaji kaga babu zance aiki ko ba haka ba to ko kuma mutum ne ya mutu yana da magada amma babu kuɗi akwai zancen rabon gado babu bai yiwa sai an samu waɗannan abubuwan guda uku a samu wanda ya mutu a samu wanda zai gade shi sannan a samu dukiya in ba a samu waɗannan ba to wannan ba zai yiwa ba abu na gaba sai sharuɗa ina sharuɗa na gado su ma malamai su suka yi musu wato kalima ɗaya tana ɗauke da haruffa guda uku ma ha a ma ha a na farko ma wa ta ma ha a bil'ain mimun tana nufin sai an samu mutuwa mautul muwarra ko muwarris dole sai an samu mutum ya mutu in mutum bai mutu ba dukiya sai tana nan gare shi sharadi ne kenan sai an samu mutuwa an gane wannan da kyau ko da yana cikin koma an gane ne to ba a cewa an gade shi dan wani an ce mutum na cikin koma yana da kuɗi sai kaga ƴaƴa sun dauko kanti da tris bal bal bal bal shi ka gaskiya miliyan kaza zan samu ha shi bal bal bal gida na kaza wuri kaza an ce kaza zan samu to ko shi na cikin koma yana yiwa wanda a cikin koma ya dawo ko bai yiwa to sai in an ce ya mutu hakikatan malamai sun ce au hukman ko ko hukumci yana yiwa mutum ya tafi ya bata to sai malamai suka ce a dauki shekaru kamar shekara hudu waɗansu suka ce shekara arba'in wasu suka ce shekara hamsin wasu suka ce shekara tamanin da goma almuhimmu wanga zamani ya za ya tsaya jin shekara tamanin da goma eh waɗansu malamai suka ce a'a mu kalli cewa shin ya je ne wuri wanda yake akwai alamun lafiya ko ko ya je ne wuri na hatsari domin kamar soja in an ka ce ya tafi wajen yaki bai dawo ba abinda muka hirin jayi suwa shine ya halaka ko ba haka ba amma mutumin da balaguro ne wajen neman ilimi muna sa tsammanin yana nan da rai duk da yake ma neman ilimi da tafai daga shi za a kaka ai da fata kun fahimce ni to sai malamai suka ce dai sai an samu mutuwa abu na biyu sai an samu hayatul wari ya zamanto wanda zai gado shi yana da rai ko da ko ya mutu ya zamanto wancan ya riga shi mutuwa lokacin da wancan ya mutu shi shina da rai to wannan shi ma zai gado na uku sai suka ce adamul mani sai in wani abu bai gitta ba wanda zai hana gado an gane ni kenan ya zamanto bai kashe wanda zai gado ba tunda ko da wancan ya mutu wancan yana da rai to kuma shi ya kashe shi kaga nan babu gado ko ba haka ba to a takaice yan uwa dole dai waɗanga sharuɗa na su ne an maha'a mautul almuwarras sannan kuma ha'un hayatul waris san kuma kuma ainun adamul mana kenan in kana son kafin ai rabon gado sai ka kalli abubuwa guda biyar abu na farko a tabbatar da mutumin ya mutu abu na biyu a tabbatar da magadan shi suna da rai an gane ni abu na uku a tabbatar da akwai dukiya abu na hudu a samu sababin dalilin da yasa za su yi gado ko ba haka ba wani zai gadi wani don saboda dan shi ne shikenan ko ba haka ba na biyar a samu dalilin da bai hana shi gado ba almani kada a samu abin da zai hana shi gado yana yiwa wancan ya mutu wa mai gado ga sababin da zai zai sa ya gado ga dukiya sannan kuma ya kashe shi kaga bai da gado waɗanga abubuwa guda biyar dole sai an bi su dalla dalla in ji malamai to kaga wannan su ne abubuwan da malamai suka yi magana kamar yadda yanzu kuma a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alqatilu la yarith hadisi ne Abu Huraira kuma hadisi ne ingantacce wanda ya kashe wanda yake gado bai gado duk in duniya ta taru ta ce a baka gado ba za a baka Yan uwa wannan shine abin da ya shafi eh sharuɗa to sai kuma yadda malaman zauri ko mu ce malamai na da ko malamai magabatanmu suke rabon gado da haruffa sai suka zo sai suka kasa magada suka yi su ɗaya biyu uku kaza suka ce kaza kaza suke ɗauka dama a cikin alƙur'ani rabon gado alƙur'ani ya zo ya rarraba shi ta hanyar abinda mutane suke ɗauka alfurudu waɗanda sun ka zo fi kitabillahi sun ka ce sittatun akwai annisfu an ce akwai wanda ke gadon rabi akwai ar-rubu'u shi ma yazo a cikin alqur'ani akwai as-sumun shi ma yazo cikin alqur'ani akwai as-sulusaini shi ma yazo a cikin alqur'ani akwai as-sulusu shi ma yazo a cikin alqur'ani akwai as-sudusu shi ma yazo a cikin alqur'ani to sai malamai suka ce to yanzu yadda za a yi kun san tsarin su mun ce ba ɗaya biyu uku hudu bane suke ɗauka sai suka ɗauki haruffa na farko sai suka ɗauki yadda za a yi a gane masu gado sai suka yi wato ɗauki haruffa guda shidda sai suka ɗauki ha'un da ba'un da alifun da dalun da ba'un da zayu su ma waɗanda bayanin su sai yanzu ko ba haka ba sai suka ce haba da baza haba da baza masu gado gaba ɗaya duka sun shigo ciki in dai da fardi suke Allah ya yanka musu abin da za a basu mun gane wannan to amma ya zamu gane haba da baza wani tsari ne da malamai ilmul qira'at da malamai na wato rabon gado su suka dauki wannan shine and the three da muke cewa ko 1 2 3 sai aka dauke su da haruffa sai suka ce abajada hawaza hataya kalamana sa'afada qarasata sakhaza dhaghasha kaga kai na harfa dai kaji ana yi ko to a wajen malaman zaure kowane harfi ya dauki da rakami to akwai tsari na mashariqa kuma akwai tsari na maghariba su kuma mashariqa sai suka dauki abajada hawaza haqaya kalamana kaga wadannan duk iri ɗaya ne bisa bambanci ba sai sa'afasa to su ko wadannan kaga ba sa'afasa bane sa'afadani sannan kuma qarashata sai suka sa sakhaza kaga qarashata su kuma wadannan qarasata ne sannan sakaza sakaza duk iri ɗaya ne shi ko da gha a'a da za gha shi ko wannan sai suka hada su harufa na karshe kaga an dan samu canjin harufa to amma a gurguje bari in yadda za ku gane ba wannan shine na wato almashariqa mutanen gabascin wato duniya ta musulmi lokacin nan da wannan suke aiki su ko mutanen maghariba su suke aiki da wannan to wannan shine namu wanda malamai suke amfani da shi to in mun ka ce abadada a ba ita ce harafi ta farko ba to ɗaya kenan ba ba ita ce ta biyu ba biyu take nuhi wajen rabon gado ja tana nuhin uku ja tana nuhin hudu hawaza ha tana nuhin biyar wa tana nuhin shidda za tana nuhin bakwai hafaya ha tana nuhin takwas ta tana nuhin tara ya tana nuhin goma kala mana to daga nan an ɗauki sha ɗaya sha biyu sai suka koma zuwa ga ashirin ka tana nuhin ashirin la tana nuhin talatin ma tana nuhin arba'in na tana nuhin hamsin sa'a fadda sa tana nuhin 60 a tana nuhin 70 fa tana nuhin 80 da tana nuhin 90 qarasata qa tana nuhin 100 ra tana nuhin 200 kaga an kuma 200 sa tana nuhin 300 ta tana nuhin 400 sakhaza wanda suke ce ma takhaza ina fata an fince ni sa tana nuhin 500 eh 500 kha tana nuhin 600 za tana nuhin 700 za ga sha za tana nuhin 800 gha tana nuhin ɗari tara ina fata fitin sha tana nuhin dubu ɗaya to kaga wannan shine in baka san shi ba sai ka ji suna ta bugawa kaka kaka kaka kaka sai ka ji kai wannan irin karatu ne to amma cikin haba da baza nan zamu gane ku dibo ku gani sai suka ce haba da baza ita ha tana nuhin biyar ko to masu gadon nisfi mutum biyar ne kaga azzauju miji yana gadon nisfi ko ba haka ba don Allah ya ce walakum nisfu ma taraka azwajukum in dai mace ba ta da ɗa ta mutu mijinta za a bashi rabin dukiya albintu diya tana gado tana gadon nisfi ko wa in kanat wahidatan falahan nisfu ko ba haka an kace ba sannan kuma mutum na uku shine ɗiyaɗɗa domin ita ɗiyaɗɗa matsayin ɗiya take in babu ɗiya jikan yaka ita a matsayin ɗiyarka don haka ita ma nisfi za ta gado an gane wannan sai ƴar uwa wadda ake uwa ɗai uba ɗai ita ma nisfi za ta gado da ƴar uwa da abiya don ya zo can ƙarshen sura wato in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka malamai suka ce na al ukhtu shaqiqa ko al ukhtu li abi to harafi na biyu sai ba ba mun ka ce tana nuhin biyu ko tunda mun ce a ba kenan a daya biyu ba to shi ko ba tana nuhin biyu rubu'i sai malamai suka ce masu daukar rubu'i a cikin alkur'ani mutum biyu ne da miji da mata azzauju miji yana daukar rubu'i a wani lokaci lokacin da akwai dako wala hunna rubu'u mimma taraktum walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna ko ba ka aitace ba to kenan kaga masu gadon rubu'i ɗaya bisa ga hudu shi ake ce ma rubu'i can kuma nisfi a raba biyu a bada rabi to rubu'in nan mata tana ɗauka shi sannan kuma miji yana ɗaukar rubu'i ita mata in babu wanda zai gado alfar'ul waris za a ba ta rubu'i an gane ni shi kuma miji in akwai far'ul waris ɗa wanda zai gado sai a ba shi rubu'i kaga shi masu gado shi mutum biyu ne tunda mun ce haba sai mi sai alif alif nawa take nufi ɗaya ko ba ita ce a ina fata an fahimce ni to shi kuma wannan akin yana nufin sumuni shi kuma sumuni masu gado shi mutum guda ne mata ita ke gadon sumuni an gane ni falahunna sumunu mimma taraktu mata tana gadon sumuni in akwai da wanda zai gado in sun kai su hudu sai a hada a basu 1 bisa 8 sai su raba kaga akin malamai ashe sun dauke ta da harafin da take gani akan shi sai da ita ko da abajada kenan da tana nufin hudu ko ba haka ba sai mu zo zuwa ga sulusaini biyu bisa uku shi kuma wannan yana nufin waɗanda suke gadon biyu bisa uku na dukiya su waye albintani ƴaƴa mata guda biyu ina fata an fahimce ni suna gadon abin nan fa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna thulutha ma tarak thulutha kashi biyu bisa uku in miliyan uku na a ba su biyu sai a bar daya ga magada waɗanda za su gado bayan su binta ibnin kenan na biyu daga cikin waɗannan guda hudu su ne ɗiyan ɗa mutum ne ya mutu bai da masu gado shi cikin ‘ya'ya ne amma yana da jikoki mata babansu ya rasu to wannan lokaci su za su gadon wannan sulusani an gane wannan sai ‘yan uwa mata guda biyu waɗanda suke uwa ɗai uba ɗai da mamaci in babu mai gado su masu rabon su sulusani ne sannan kuma ‘ya'ya mata guda biyu waɗanda suke sun haɗa uba da mutum ubansu guda in babu waɗancan to su ku su za su gadon wannan sulusani kaga malamai sun kare da wannan qadiya to haba da ba to kun ga ba mun ce tana nuhin biyu don ya sake mai metuwa kan kubanta ha ba da ba ba tana nuhin nawa biyu to shi ma wannan sulusi ne shi ko abinda ake ce ma sulusi ɗaya bisa uku wa yake gadon ɗaya bisa uku uwa tana gadon ɗaya bisa uku in babu ƴan uwa za mu zo shi ma za mu yi bayani kan wannan ina ga ina fata an fahimce ni sannan kuma ƴan uwa na wajen uwa su ma suna gadon sulusi idan sun ka dore idan sun kai infiradi dan uwa shi kadai wa in kana rajulun yurafu kararatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-thuluth fa in kanu akthara min dhalika fahum shuraka'u fi thuluth kenan suna tarayya in ya zamanto ikhwa li ummi afwan kenan ya to ƴan uwa na wajen uwa in sun kai tarayya ba dai bane tunda dai yana da sulusi da yawa suna daga sulusi kenan waɗannan suke gadon sulusi ko uwa ko iyansa in sun taru kenan uwa ta dauki sulusi kuma ƴaƴan uwa in sun ta in sun yi tarayya daga bi zuwa abin da ya sama su dauki sulusi sai zayu ita ko zayun tana nuhin bakwai tunda in mun ka ce a ba a ba ja da ha wa za kaga za tana nuhin bakwai to su ko masu gadon sudusi su kuma su bakwai ne na farko akwai uba yana gadon sudusi na biyu akwai uwa tana gadon sudusi ko ba haka an ka faɗi ba a cikin aya wali aba wahidi kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad ko ba haka ba sannan aljaddu kaka yana ɗaukar sudusi domin matsayin uba yake sannan kuma aljaddatu kaka ita ma ta wajen uwa ko ta wajen uba ita ma tana ɗaukar sudusi ina fata an fahimce ni to kaga an samu mutum hudu kenan sannan kuma akwai ɗiyaɗa idan aka samu jikanya mutum ya mutu sai ya bar ɗiyatai ta cikin shi ɗaya sannan kuma sai ya bar jikanya kai to ita ɗiyatai tana da nisufi an gane ni jikanya tana da sudusi takmilatal lisulusaini domin ɗiya mata su abinda aka ce a ba sulusaini to kaga tun da ta ɗauki nisufi sai a ba ta sudusi ta zama sulusaini kaga tana daga cikin waɗanda ɗaukar wannan sannan kuma wato akwai ƴan uwa shaƙiƙiya an gane ni ita ma tana da cikin waɗanda ke gado sudusi sannan kuma akwai ɗan uwa na wajen uwa in ya kasance shi kaɗai domin wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus kaga shi sudusi annashi ina fata an fahimce ni to sai zamanto waɗannan su ne an kace ana ba su abin ga ƴan uwa li abbi afwan ita ake ba sudusi in tana tare da shakikiya mutumin da ya mutu an gane ni sai ya bar ƴan uwa guda biyu ɗai shakikiya ɗai li'abbi ma'ana guda uwarsu ɗai umarsu ɗai guda kuma uba suka haɗa waccan tana da nisufi yan uwa shakikiya sai a bar ma yan uwa li'abbi sudusi takmilatal lisulusaini domin yan uwa mata guda biyu ko ɗiyan ɗiya na ciki guda biyu ko kuma ɗiyan ɗa guda biyu su duk sulusaini sulusaini sulusaini ake ba su in suna tare da wanda asaman su sai a ba wancan nisufin shi in yana shi kaɗai wancan kuma sai a ba shi sulusi. Mala akwai sauran lokaci? saura minti biyar to wannan shine abinda ƴan uwa musulmi malamai suka bi hanya ta saukakawa kenan kaga ashe in ka ji ana faɗin haruffa ana ha ba za wa ka ka ka kaka ce a'a ba haka nan bane a'a su haruffa ne suka duka da su suke tafiya amma a wannan lokaci da jami'o'i mafi yawancin jami'o'i sun daina aiki da wannan yanzu abinda ake aiki da shi shine nimero za a ɗauki ɗaya biyu uku don yanzu kun ga cikin lissafi wanga na sharqiyya da garbiya bakin dubu muke da su ko ba karan bane to yanzu an samu miliyan guda ya zamu yi in an samu miliyar guda ha yanzu ga shirin miliyar ma ba wani abu ne a duniya ko ba karan bane to ya za a yi a zo a yi rabon wannan cikin lissafi to sai malamai suka ɗauki a wannan lokaci yanzu duk jami'at na duniya suna aiki ne da waɗannan arqam na ɗaya biyu uku hudu biyar kuma tarihi ya tabbatar da cewa waɗannan haruffa asalinsu na musulmi ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 har zuwa dis duka musulmi suka kirkiro su a karanta tarihi da 1 2 3 4 5 kin da turawa suka dauka duka ashe na musulmi ne malaman musulunci suka yi su malaman musulunci suka tabbatar da su sai kafirai suka dauka suka ce nasu da suka dauka suka canza shi kenan sai al'amari ya lalace dama in babanka na mallami ka ki karatu waɗansu suka zo suka ɗauki karatu sai su ce kai jahili kace kuma babu wanda ya ɗauki ma wannan ciwo iyayenmu sun je sun yi karatu na farko ko ba haka ba sun bar muna ilimi mai yawa sai musulmi suka kawo wasa sai kafirai suka dauka shi kenan gashi nan ana ci muna ba wata komai muke a duniya ba alhali musulmi ko suka gina turawan karanta tarihin musulunci lokacin da musulunci yana mulki a Europe shekara 800 musulmi suka yi suna mulkin turai a Spain France nan ta turo ɗaliban suka yi karatu Ingila nan ta turo suka yi karatu amma sai aka canza sunayen musulmi manya-manyan malaman musulmi duk waɗanda kokon waɗanda suka yi aiki a cikin daula ta musulunci duk an canza in an ce ibnu sina sai su ce ben sina mutum ne wanda ke yaro da cikin daular musulunci ko ita gida shi ya yi karatu duk da akwai saɓani kan musulunta shi amma mutum ne wanda a wajen musulmi ya yi karatu in ka ɗauka wato wato imamu fakhruddin razi ai kuna jin shi ko sai tura sun ka ce razas kai baka san wani babban malami da na tafsiri ba kuma wanda yake na da ilimi sai suka ce mai razas suka barka lahiya mathematics sai an ka ce aljebr shi ko ilimi na na musu malaman musulunci aljabru aljabru shine kulla abu in zai kare ba sai an ka ce aljabru wannan ilimi ne na tsarawa yadda zaka tafiyar da al'amuranka sai sun ka ce aljebr sun ka barka lahiya in an ka ce alhablu menene alhablu eh igiya ko sai na turawan faransa sun ka ce kabul sun ka barka lahiya sun ka ce larus menene larus sunan wani dictionnaire na kasashen na kasar faransa alqamus subhanallah yan uwa lokaci ya tafi amma dai na san mun samu wani abu sati mai zuwa insha Allah ta'ala sauran matsalolin da suke suna da muhimmanci za mu yi su saboda mun ga dole ne mu tsaya mu yi su insha Allah ta'ala sai zama to mun faɗi mafi yawancin matsalolin da suke da alaka da gado abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh